الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني وزدني إليه عند حاجتي إليه ولا ترسلي إلى رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة مختلفة وذكر فيها الكتاب وذكر فيها الكتاب رأيت الذين في قلوبهم مرض يمكرون رأيت الذين في قلوبهم مرض يمكرون ينظرون إليك نظر العرش يعلم الخوف بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا لما نزل السورة إذا أنزل سورة محكمة وذكر فيها الكتاب رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم Allah ya ce wa ƙulun da zina amonu waɗanda suka ba da gaskiya suna faɗi don a ɗalafar yin jihadi domin neman a farlanta musu zuwa jihadi. Suna cewa laula rubutar sura, ina ma da za a so da wata sura, fi ha zikirin jihadi da zama a cikinta akwai ambatan jihadi da aka farlanta wa muminai. Sai Allah ya ce, za ku suratu idan aka saukar da wata sura nuka mutum a bar hukuntawa ai lam yusaqi min har shay'un ba a soke komai da hukunci a cikin ta ba wato ta zama sura ce muhkama ko bikira fiyar kitabu kuma ka ambaci yaki da farillar yaki a cikin ta ra'aikan da zina fi kulubi maradu sai kaga wanda akwai rashin lafiya na jinyar munafunci a cikin zukatansu suna a yin tsoro da ɗaya suna kallo ka ne ka yara sunan layi daga almakashi a alayhi lalmosu irin kallon wanda aka sumar da shi milan motsi daga al'amun mutuwa kawfan yiro kawai saboda tsoron yaƙi wa karahi ya tallawo da kin da yake yi na zuwa yaƙi sai ka yana rarraba ido kamar mutumin da yake halin fitarai ai kawai su na fitayya kafin da milan fitari suna tsoron zuwa yaƙi wa ya karahu da wani kuma suna kin yaƙi Allah ya ce fa aula na wanda ya tabbata gare su aula na ka fa aula kuma aula na ka fa aula na'am ta'atu معروف فإذا جمله فمن صدق وأنا كان خيرا لهم نعم wannan ƙarshen aya da aka je fa aula lahum yana da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko fa aula lahum dole ya tabbata gare su sannan a wata fassara kuma fa aula lahum yana tare da sa'atul qawl ma'ruf fa'aula lahu shi ne mubtada fa'aula lahu abin da ya fi cancanta ya fi dacewa gare ku da'atu shi ne su yi da'a ga umarnin Allah da'atu shi ne kabarin mukta fa aulalahu shi ne mukta gabu kabarin labarin shi ne da'atu wa qaulun ma'ruf fa aulalahu abin da ya fi cancanta ya fi dacewa ga munafiqan nan shi ne da'atu su yi da'a ga umarnin Allah wa qaulun da kuma magana ma'ruf ne suke kyakkyawa ai magana hasan da kyakkyawa laka gare ka ya rasulullahi فإذا أظم الأمر إذا الأمر ياكي يتبت أي قريب الكتاب أكفر لن تياكي فلو صدق الله وذاك قلق تعالى في الإيمان في إيمان وساعة العلم بيئة ومن الله يفر لن تياكي لكان خير الله لهذا وتشير في الخير جليس وجملة لو جواب إذا شير جواب إذا دا ذات da'a ga umarnin Allah gaskan da Allah yi imani har zuci to shi da shi ne wani alkhairi gare su a hal asaitu wa hada Na'am. Na'am, Allah ce ba hal asitumu, asitum ɗin ana kan gashi da kasar siri, amma yadda mana ya karanta, wa fatiha a wata kira kuma da fata sun fa hal asaitu. Wa fiye a cikin wannan kalma iltifatun an gaibar ilar kidari, akwai waiwaye game da gaiba zuwa ga zance da su, da ana magana ne da ga'ibai, fa auladahu ko فلو صدقوا الله بعد فلو صدقتم الله بعد لكان خيرا لهم بعدين لكان خيرا لكم وتذك غيبا sai kuma ka wayo gaban wancan gaiba aka dawo ana magana da su baki da baki fa hal asitu wataƙila cewa ku in tawallaitu idan kuka juya an imani da bani imani an tubuzi bil arabi za ku yi barna a ban kasa wa tuqaddi wa arhabakum kuma za ku yayyanke zumunci a dalilin kafirci da kuma kin bin umarnin Allah ma'ana ta udu ila amrul jahiliyyati min al-bakr wal qital za ku koma idan kuka ki gaskanta Allah cikin umarnin da ya ba ku kuka ki imani kuka ki yin da'a ga Allah na zuwa jihadi to ba zai zama kun juya a baya ga wani imani kwata-kwata kuma za ku ci gaba da ɓannan ku a ban kaza ku yayyanke zumuncin ku kamar yadda kuka saba yi a zamanin jahiliya min al-bugai na zaluntar marasa ƙarfi wanke ta da kuma yaƙe-yaƙe a kan dalilan da ba sa ka kara sun karya ba da haka ku gaskar da Allah ku guda da umarnin Allah zuwa jihadin nan shi ne mafi alkhairi a kan ku koma ku ke imani kuma ya zama kun yanke zumunci ko koma hali ku na farko na jahiliya ulaika Allah ce ula'ika waɗannan masu ɓarna a ban ƙasa wanda Allah ya ce an tukhridu fil ardi wa tuqaddu arhamakum wa in wannan ma yanke zunubi kuna barna a ban kasa alladhina la'anuhum Allah kullu inda Allah ya la'ance su fa asammuhum yakum taddu an istima'i al-haqq gaban jin gaskiya ba shi dai ruwa kula da bane suna jin abu da yake bane a zahiri to amma kullum baya iya karban gaskiya wa amma amsaruhum kuma Allah ya makantar da maganin su an tsarikin huda ga barin gano da bankin shirya ba sa iya ganin shirya su bi ta a kwanar da tsibirin a kwana ya tsibirin al'ur'ana Allah ya shi ne rubar sa yi ta tsibirin al'ur'ani ba معناه بقاء وجود تعلم من تفكير القرآن واحد ويعرفون هذا ذلك اختيار بيتا أم كما على حدود الأطفالها فاتنا لي أخذ أخذ كل يوم كتنا shi ya sa in an mutu wa abu da alƙur'ani ba ya iya za su zuciya ma'ana an farba haka da alaƙu rubi a kan zukatan su a kabaru a kan fatin nan da ne da aka za ka kukkure shi ya sa falaye a wurin ba ya iya fahimtar alƙur'ani na wani.
ثم الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الشيطان من بعد ما تبين لهم الشيطان زين لهم وأولى لهم نعم التي الذي يحدث على أدبارهم لما يأتيك وأن تكون بايا suka yi rubla bin bukati kawai suna hutun da yake cikin bukatar suka yi koma suka yi rubla ala adbari da bayan mutum da suka bari na kawo yin ba da mata gare da hukun guda bayan shirya ta bayyana gare su waɗannan kan a shaidanu waɗannan شيطان يوقع تارك من الردة وأولاده بيد الله كريم وتشيل يجار هو الردة يصل قبر المسلمين تقوم حرقة القبر wannan jumla farko da zuwa al-ula shi ne mutara inna kadhalika ala al-barihim min ba'd ma tabayyahu al-ula wa dhika al-jumla shi tadiyya والشيطان فهو لهم أملاكهم شيء خبر المنكر أما لحد أكرمت الأحد الزبادة من بعد ما تتبعون الشيطان إلى بعد أملاك وأن يكون يمكن حكومة كاروتي بعد شريعة كابينة قليل الشيطان فهو لهم أي بين لهم شيطان يقوى دامك وأنهم كما وكابوتي وأملاكهم كويك إملاكي وتريد شكا قليل ya zama sababin komawar wannan kafin amma da kuma a wani kira ya zo da zambi a wani ne da rufa'ar harafin farko shi ne ali umliya lahum kenan ummati kuma a wata kira ya zo da maza kamar nan amlamu wa bi fatihi wallahi da fasahar harafin farko shi ne ali wallahi kuma dan jari shi ne amlamu wata kira kuma ta zo da rufa'ar harafin farko shi ne alimi ina fata an gane ai wa kasar sabiti yi da kisiran na uku shi ne lamun wa umbiya na uku an yi imla'i gare su wanda ya zama musulun da ke musulun ke da da kuma wata kirarin da musulun bin fari wal kuzi wanda yake muku imla'i shi ne a shaidan shaidan inda Allah ya ce a shaidan tsawon lahu kuma wa'an da aka yaɗa bi da wawan hadasi kuma ne lafin gare amma kuma bi iradati yi ta'ala da nufin Allah ta'ala wa huwa al-mudillu Allah shi ne mai tsakarwa ga wanda kafirai nan da munafiqai shi ke dan ne kawai kafa bidin a fata amma bi fatarwa hakika shi ne Allah zalika ذلك بأنهم قالوا للذين سبقوا ما نزل الله يمتعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم
نعم Allah ya ce zalika aikin laluhun wannan fatarwar da ke ɗanye ke mutu لأنهم أدليل سوى قالوا الذين كذبوا ما نزل الله منافقان لهم جيا وكافرون مكة وأن تكي كالقر أظن الله يقول مع القرآن معناه جيا وكافرون مكة صاروا في وجود بعض الأمر تتمرى بمقطع استشهاد العمل معناه المؤاومة على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم za mu taimake ku yi muku da'a a kan gabar da kuke yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa tasbitin nasi an jihadi da kuma lauye ya mutane gaban su ta zuwa jihadi ma'ana lauye sakon na Allah da zai faru su shubaha da shakku da tsoro a cikin kuka kan su don su kasa su zuwa ya karka firawar shi ne da'a da za su yi mutu biyu babu amu ƙaru za yi tasirar munafakan madina sun faɗi wannan ga kafiran makka a sirce a goye da kafin ba a zaɓa hullahu ta ala ya bayyana shi kan mulan ya ce ai allah kamar da bani labari ذلك لأنهم قالوا من الذين كلموا ما نزل الله على الذين كلموا ما نزل الله في كافر الله فكتبوا تأثيرهم في بعض الأمر لا يمكن اعتداء الأمر بك الزيما كما تدعوان الله كما ديما قلوا أسفلك أسفل تحفظنا من الله لأن يكون أسفلك أخبار من الله والله أعلم إسراره أو الإكراه Allah ya san asirta wannan sirrin da suka yi tsakanin su da mushrikan maka Allah ya san wasila mace a kira'ar lauri da ba za a samu da wallahu ya alamu asirahu jam'u sirri in ka sai al'asirahu jam'u sirri Allah ya san asirce asirce su munafiqan wal kasri ya kuma israr da kullu manzal ne Allah ya san azurtawar da suka yi maka jiran maka ba kai ba.
وكيف إذا توفته الملائكة يسجدون رسلهم وأدبارهم
Ba kai ba, yaya halin zai zamanto Iza tawaffahu da mala'ikatu idan mala'iku suka zo ɗaukar rayukansu يدركون وجوههم ويكون رجوكا فوقهم وأدبارهم لكم بايهم أي ظهورهم شن أدبارهم suna duka fuskokin su da kadan bayan su bi makami a yin hadidi da guduma ta bakin kalbi kamar da Allah ya ba labarin a kan na gudun makami a yin hadidi zalika ذلك بأنهم اتبعوا اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا دعاءه فأصح أعمالهم
ذلك أي التوفي على الحالة المذكورة wannan karɓar rayukan kafirai a kan irin wannan hali da aka ambata da ake dukan fuskokin su da bayan da annahu dalili cewa su kafirai ita ba ma asalallah sun bibiyi abin da yake fuka ta Allah shi ne shirka da kafirci wa karihun ruwa kuma sun ki gamuwa da wato neman yardar Allah ai al'amar da ma yi sun kisa aikata aikin da yake jawo yardar Allah saboda haka fa hamada amma lahu Allah sai ya rusa ayyukan su gaba daya irin sadakar da suke yi da dan mutuncin da suke samarwa wanda inda da imani Allah yana ba da lada sai Allah ya ba da wannan aikin da ba ne ba su da lada a wajen Allah amma tuban da zina أحسب الذين في قلوبهم مرض أن يخرج الله أرواحهم amma tuban da zina duk zobe marabu ko ko waɗannan wanda a cikin zukatansu akwai jinya ta munafurci da shakku suna zaton Allah yi kuri da Allah abu ganahu Allah ba zai fitar da gabansu da suke wa manzon Allah da mummunai a fili ba an yi zuru a haƙaɗin suna zaton Allah ba zai bayyana hikilinsu ga abin da suka kunshe ta a zukatansu Allah da yi ga annabi sallallahu alaihi wasallama wal mu'mina da mu'minai ba asirin da suka yi da mushrikan maka saboda gaban da suke wa manzo Allah da mu'minai suna zaton haka Allah zai kare abin a asirce ba zai tona asirin su ba ya fitar da shi a fili kowa ya gane su na haƙaini walau na shawo ولو نشاء لرمينا قوم فجعلتهم كلهم ولجعلت النوم لحم القوم والله يعلم أعمالكم Na'am, Allah ce walau na sha'un da mun ga dama la'arai na kawo da mun nuna maka su waɗannan munafukan da suke alkidi da kafirin maka suna gaya musu sirrin mummunai. Da mun ga dama da mun nuna maka su ai a rafi na kawo da mun sanar da kai su wa kurra kullamu an maimaita lanjaye fi fala ta arifan wa cikin kalmar gaba fala ta arifan wa hannu duk ta ake domin ƙarfafa wannan jumla la'arai na fahim akwai lamu kuma ka ce fala ta arifan wa hannu ko da cewa kai walau da sha'u la'arai na fahim ka ta arifan wa hannu bayani zai gamsar amma sai aka maimaita lamu a cikin fala ta arifan wa hannu domin ta akidi ne ba bilkasani ba ba lamun kasani ba ce lamun ta akidi ne za mu sanar da kai su ilimahun da alamomin wanda ta arifan da wannan kuma alwawu bi kasani wawu kasani ne wanda ta arifan da wallahi za ka gane su fi da hannun kauri a cikin launin zance da suke taccan da harshe daga wannan zance ka koma wancan zance ma'anar ma'anar lamun kauri idan ka kallamu indaka idan suna magana a gabanka da an yi uribu za su dinga rutulowa cikin zartukansu na fi yi ta hanci da an bai rutun da abin da a cikinsa akwai zango ga lamarin musulmi wallahu alamu a amalaku na aka intifaki zuwa ga kidami Allah ya san ayyukan ku kuke ko munafiqai al-imamu sawo ce abin da ake nufi da lahamul qawli al-laham yuqalu ala ala ma'alayhi ana fassara shi da ma'anoni guda biyu a haruma fassara ta farko shi ne sarfin kalami anil irabi ilal kadai juya zance gabanin da irabi shi ne ka'idar nahawun da larabci a dinga yin sa ba tare da ka'ida ba ilal kadai zuwa ga kurkurin na nahawu shi ma'ana ta masa lahani na harin kauna wasani ma'ana ta biyu alkinayatu bil kalami alkunya da yin magana larabcin ya mu da ka'idarsa da nahawunsa amma zancen mai harshen dabbobi ya haifu ya kunu yin kalami zahirin mufaɗi ta yadda zancen yake kunshe da ma'ana ta zahiri da kuma ta batini koyayyar ma'ana da ta bayyana ya kunu zahiru ta ta'azima zahirin lafazin in ka bi shi zai zama girmamawa ne ga wanda ake gaya wa batinuhu amma abin da yake koyi a cikin wannan lafazin ta hankiran walakantawa wa huwa al-muradu huna shi ake nufi a nan lahawul qawl ina ba ta an gane eh ai hawa amma suna cewa ai wani yayi la'ani ko wani yayi wa abu kaza la'ani ma'ana yayi barna ko ya fata shi lahawul qawli shine lauya zance safanin abin da zahirin lafazin yake isharar gare shi wa ma'anar aya a dunkule dai ma'anar ita wannan aya wa innaka ya muhammad lalle cewa kai ya rasulullahi la ta'rifanna al-munafiqin wallahi zaka gane munafiqai fi ma yuquluna hu bi kabil al-qawl cikin abu da yake gujiro da shi gare ka na zarfi suka zo alladhi zahiru imanu wa islamu wanda zakin bakin sa a zahiri yana nuni ga imani da musulunci wa ba'ilu kufrun wa kafur amma abin da yake koyi a ƙarƙashin wannan zance nasu kafirci ne da kuma sakin harshe da janabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya gaya masa in ya ga al'umman nan to alama ne ta munafikai na'am ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين على Allah ce wa na nabulu wa lakum hatta la alama mujahidin minkum musabirina wa nabulu wa akhbarakum wa la nabulu wa lakum wallahi za mu jarrabe ku ai da naqti la naqta dirannakum za mu jarraba ku da al-iktibar da al da al-ibtila da al-imtihan duk ma'anar da jarraba da imtihan da ibtila'i da iktibari duka ma'anar su jarrabawa Allah ya yi rawar ce wallahi za mu jarrabe ku ko munafukai bin jihadi da fita jihadi gairi da wani hatta na alamar mujahid har sai mun bayyana masu yin jihadi na gaskiya minkum a cikin ku kalmar na alama idan dan adam ne ya faɗi da zai a ce har sai ya san abin da zai sani ba amma tun da shi Allah masanin في تعاون الجهل والشهادة ma'anar hatta na alama a ilmar zuhuru ilmi na zahirin za mu bayyana a bayyane kowa ya gane suwa ne ne al-mujahidina masu yin jihadi fi sabilillahi daga cikin wasabiru da kuma masu hakuri fil jihadi cikin fita jihadi wa gani a wurin ba wa na buruwa akbarakum kuma za mu jarabi labaran ma'anar mu jihira za mu bayyana akbarakum labaran da yake kunshi a cikin zukatan ba an sai labarin zuci aka bai fuska ba za mu bayyana labaran ku a tsarin ku a fili min da ku shi ne ku masu da'a ne da gaske ko munafukai ne wa idyani da kuma sabawar ku ga sabawar ku ga Allah da mutan Allah tun da ya ku umarni zuwa jihadi ku gani da wannan biya'i wa nuni an sa kira guda biyu wani sa'ika da ya'un wasu ya karatu da zungura cikin af'alin salata cikin filolin nan guda uku wanda yanzu malam ya karanta shi ne zunguru ko wanda na kulwar na kum hatta da alamar mujahidi da bikum musabirina wa na zuwa asbarakum da kun kira da ta zo da ya a filolin nan guda uku wala yakulwar na kum hatta ya alamar mujahidi da bikum musabirina wa ya zuwa asbarakum shine al'abarun talatu wallahi Allah zai jarrabe ku can wallahi za mu jarrabe ku ta Allah nan kuma labarin Allah yake bayarwa Allah zai jarrabe ku har sai ya bayyana masu jihadi na gaskiya ruhu da cikin ku wa sabiru da masu hakuri a cikin gudan jihadi wa yahudu wa akbar kuma zai jarraba ya bayyana labaran da yake kusa a cikin zukatan innan da zai na kabaru ثم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وجاءهم رسولا بعد ما تبين من بعد ما تبين لهم الهدى لم يضروا الله شيئا وسيحدث أعمالهم wacce aya da ta gabata da Allah ya manzo Allah alƙawarin zai bayyana maka munafukai wala ta'rifa lahum zaka gane su ila hadin qawl Abdullah dan Mas'ud ya rawaito hadisi قال يتي خطب ما رسول الله صلى الله عليه وسلم وترانا ما الله صلى الله عليه وسلم يا من خطبه فحمد الله سيقول وعلى عشو خطبه وعدنا كما يبون شراري عليه كبنجد ثم قال فليس أن منكم منافقين لن أشوف كوسا عبر النواة والنبي كي تعرض سوية وأشكي مثلا سنة أخيبنا وكي فمن سميته هو الذي كان سنسا فليقوم يتاكي يتوكي وانا كمان الله سنة ونأتي يا kun makari wannan manzan Allah ya zobe kiran duniya ya ɗaya bayan ɗaya ya ce kun ya kula mu tashi ya kai wani tashi ka fice mana magani kun ya kula mu kai ma wani tashi hatta sittatan wa talatin har sai da ya ambaci sunaye talatin da shida a ce suna da yawa wannan iya wanda suka zo kenan a wannan lokacin banda larabawan ƙauye da Allah yake wa labarin wa nahalin madina bardu ala nifaki akwai su a ƙauyuka da yawa wannan na cikin gari wanda suka halarci wannan majalisun a wannan lokacin sai da ya kira suna ya ce bayan ya wani ɗan wani ka shi ka huce ka shi ya zuwa da haka da Allah ya yi so shi ya ce mu kai mu na cikin sai ya bayan sai haka haka kusa da su to amma akwai da suka tsila ne ya tasallalu da nukun waza da suka tabbatar ba ko za a ji yar kafu a kama su sai su kawo ya ci su yi suka sai su tashi su tsila ne su kuke ba tare da an gansu an ja kuna ne amma kuma wanda wani sa su yi imani wanda ai ya tabbatar ku lalle manzon Allah Allah ya aiko shi da kashi yanzu ya bayyana labaran zukatan ku wanda wannan akbaru Allah ya bayyana labarin da yake kunshi a zukatan su da munafunci to sai Allah ya ce innal ladina kafaru hakika waɗanda suka kafurce wa Allah wasaddu an sabila suka kange mutane game da bin barkin Allah wa shaqur rasula suka saba wa manzon Allah ai khalafu suka saba masa min ba'di ma tabayyana lahum al-huda bayan shari'a ta bayyana gare su a fili huwa ma'ana sabilillah al-huda dinnan shine ma'anar wancan da aka ce wasaddu an sabilillah to waɗannan kafirai fa lan yuhibbu shay'a ba za su taɓa cutar da Allah komai ba suna ga kamar hana mutane da suke shiga addinin musulunci kamar suna cutar da addinin Allah to bai ba su cutar da addinin Allah da komai ba Allah ya ce wa tarihu bidu a amalan kuma da sannan Allah zai roka dukkan ayyukan ayyukan kuduwa zai fara duk abin da suka aikata mai kyau yin sadakatin sadakar da suka bayar a cikin kafircin nasu ko munafincin wallahu ya da makamantarta da mukatar zumunci da magana mai kyau da suka yi wa junanku ala ya rauna na harfi afirki tsawawa wannan ba za su ga sarkayyar lada ga waɗannan ayyuka ba a ranar lahira a mai dalali ya ce nazarar wannan aya ta bakwai imina ko a cikin waɗanda suka ciyar da kafirai da suka fito yakin badar min ashabi badari aw ko kuma a wasu ƙauni malaman tafiya suka ce ta sauka ne fi ƙorai ba ta cikin bari ƙorai ba yahudawan madina wa nabir da yahudawan banu nabir al-imam sawu game da ita wannan aya da Allah ta ganye gudu la shay'a wal kalam imma ala zahirihi wal ma'ana inna kubrahu cewa kafircin waɗannan munafukai لا يجوز ولا يكتب قوة إلا أن تطور كونه وتعالى الله ألا لا أرهب ألا يجب عن أكم أن يصل له من كلكه ضرر أو نفع Allah ya fi ƙarfi a cikin wani amfani ko ta cuta ta sadu gare shi daga ɓangaren halittar da Allah ya rage gudu za a shai'a ba za su cutar da Allah komai ba ai da ma Allah ya fi ƙarfi a cutar da shi bima fil hadisi domin abu da zo cikin hadisi al-qudsi hadisi al-qudsi manzo Allah ya ya ibadi ya ku bayina innakum cewa ku lan taqdiru ala dubin za ku taɓa samun ikon cutar da ni ba fa da dubin ballan ala ku cutar da ni kamar yadda kuma dan san dubin da fi fa tanfa'u za ku ki ku amfani da komai ba ballan ala ku amfana da ni wannan kawai da yake a nuri ibina min ashabi badr ai ce nuri ibina sahaba ai ta sauƙane a cikin waɗanda suka ciyar da abinci da kufarin da kafuran maka yau da badr a ranar yakin badr ina ba ta an gane da Allah ce wa sayar da amalin ayyukan da suka yi na ciyarwa ba zai cutar da Allah kuma gudun su taimaka wa kafirai su yaƙi musulmai sannan kuma Allah zai tsada ladan cewa da suke kamata ba zai ba su na dawo wa zalika dalilin wannan kuwa ciyarwar da kafirai suka yi wa kafirai ɗan uwansu a yaƙin badar anna azal ya al-kufari mawadatan kafiran makka kanu yudilu na fuqara'uhum ala harbi rasulillahi wa sahabi sun kasance koyaushe suna taimaka wa talakawansu na makka a bisa su fito su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa ka abi jahal kamar abu jahal wa azrabihi da ire-irensa wa hadhihi al-ayatu ta wannan aya bi ma'ana qawli ta'ala tana daidai da ma'anar faɗin Allah ta'ala a suratul anfal da yace innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون wanda suka kafin cewa Allah suna ce da dukiyoyinsu ne da su ju an sabila domin su kange mutane gaba da jin tabarkin Allah. Allah ta fasalin tukuna da su za su ce da dukiyar tasu sun masu kuna ne a rasa su kalli ta rage musu na dama a ranar tashin alkiyamu sun ma dukuna kuma sannan kuma a gallabe su a wajen yaki tunda sun kashe dukiyar. ina ba ta gani shi ne da ɗaya ku yake cewa ya kudu a halatta ma da duba da yana cewa na hallaka dukiya mai ta hanya amma har yanzu addinin nan ƙara bunƙasa yake ba za mu Allah ya ce ai za ku shaɗe ta ne a bar za ku yi tsagama kuma a ƙarshe a samu galaba wa saboda zalika dalilin wannan cewa ta anna quraishan qurayshawa kafiran makka kharaju bi gazwati badr bi ajma'iha sun fito da zuwa yakin badar gaba ɗaya in ka ga wanda bai fito ba sai mara lafiya ko dattijo da zai iya hawa bayan rakuni ko abin hawa ba sai yan turaru da aka bar irin su kare su wani wanda aka bar su tsaron garin makka amma kansu da farfasar su gaba ɗaya suka fito zuwa yankin badar don a zo a yi ta tsakanin tsakanin da musulmi sai kuma kai rashin dace wa kanar amu amu ka haɗin wa dalili sai shekarar da aka fito badar ɗin kuma ta zama shekara ce ta yunwa da fari talakawa yawanci suna ba da yunwa ba su da isasshen gurin da za su ɗauka da wanda za su bari a gida su fita zuwa yaki وقال أبن يأم مولى تزرز أبو جهل سوء ما يكون خلف سوء ولدهم المجيرة إنا فأسلت شبه مدبا أما يا بان كل ما لأنه سأسي أما إبن شمال مدبا أما يا بان كل ما وأن مولى تلاف وجهه الجيشة سوء يسكت شد ومن من دماء suka haka kowa ma ya tafi gudunin sa sai an je an ga yadda za ta kare فأول من نهر له فالقول wanda ya fara soke musu ya kuma ila kuruji lokacin fito domin makasa daga garin makka abuja ne shi da abuja dama shi ne ra'asul kufari na kowa gaba da banza allah da faɗaitar da mutane a mutane a yaki shi ya fara soke ya kuma na hara da wani asharar jazari ya soke wa rundunar nan raƙuba goma a tashin farko sun makafuwa da zanen fakuwa da gudun umayya shi kuma daga baya ya soke musu raƙumi tis a raƙuma tara da usfana shi kuma a jefin usfana suna wuri da zango ne sun masahalu sannan sahalu shi ma ya soke a tara raƙumi goma yi kujaibin a zango da ake ce masa kujaibin wa ma rubutu sai suka karkata daga kuleru ila nahu ibari suka zo wato suka yi batar kai ita da gona gaba ya kai batar kai ta kama hanyar zuwa teku hanyar jinta wadannu suka bata a hanya ba a kawo mu ne da suka tsaya yini guda suna tafiya a daji ba su sani ba to a wannan batar da suka yi yunwa ta kama su a nahara da wani shaibatu tis'al shaibatu ibnu rabi'a dan uwan kutuba ibnu rabi'a sai ya koke musu raƙumi tara a wannan ƙasar kai da suke ci sun ma aka bawu bil abuwa sannan da suka juyo sun wayi gari a jirgin nan na abuwa ku fa na hara muqisu aljumai tis'al muqisu juman shi kuma ya koke musu raƙumi tara wa na hara al-abbas abbas ibn abu mutalib da shafa hutu ruwa badar ya koke musu ashara raƙumi goma wani hada da haribu kuma haribu shi ma ya soke tisa da kulli tara wani hada abu tuhutumi alama ibadar da aka zo badar wajen rijiyar badar abu tuhutumi ya soke rakuni a sharan goma kafin a fara yaki wani hada bakisu alayhi bakisu shi ma ya maimaita soke rakuna tisa tara alayhi a wajen ruwan rijiyar badar to bayan wannan rakuni tara na ƙarshe kuma shagalahumul harbu sai yaki ya kakantar da su yanzu ta yaki ake masa ko sharakuni ba fa aka lumin azwajin a lokacin kowa yake cin uzuru dan abu da farko yanzu ba ba sun zo sharakuni yaki ya rinta sai saboda haka kowa yanzu uzuru da yake ci to shine Allah yake cewa waɗanda suka kawo cewa Allah wasaddu an sabila ta kanje mutane ga wani zubarkin Allah وشاق الرسول استطاع ورزاق الله من بعد ما تبين له الله bayan shari'a ta bayyana gare ku a fili sani na da zuru na afiya ba za ta yi cutar da Allah komai ba wa samun hudu a amaran kuma da sanin Allah zai ɓata ladan wannan aiki da suka na ciyarwa ina ma da hanyar Allah ka ce da wannan lafiya da an kwashi lada mai tarin nawa wannan قولي نفر كل أكا تنتاس وأني في المطعمين من أصحاب البدن قولي نبي أكا تي أو في قريظة والنذير أي فخلف كل على قريش su yahudawan banu ƙuraiza da yahudawan banu nadir su ma suna aika kayan abinci da gudunmawa ga kafiran ƙuraishawa yadda inu bin domin su samu taimako da su yahudawan ala adawa da su da abu ta gaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala amiruhum ya umarta da hudan ya ce ila an akhruja bani zalim min diyarihim zan fa'ala amru al'amru sai ya juye ila an kar da banin nadir manzo Allah ya fitar da banin nadir min diyarihim daga gidajen ya kore a ƙarshe dai da ba samu galaba ba kafiran suka gudu su kuma aka juyo aka kori banin nadir daga garuruwan wa gaza furaiza manzo Allah kuma ya yaki bani furaiza ya kashe su fa qatala kibaru rasulullahi manzo Allah ya kashe manyan su wa a tara nisa'un ya riba ce matayensu wa zara'in da ƴaƴayensu badu na bin abulu ko yin zakin balan ta ba wani ƙurashin bishai wani sanin da suka taimakawa wajen gaba da manzan Allah da su iya taimaka musu da komai ba ya yi wa annabi na amur su an karanta.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبتلوا أعمالكم نعم التي يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسك بعد تذكية أتيقوا الله بألله معناه كلكم من لم الله وأتيقوا الرسول كلكم من لم لم الله ولا تبتلوا أعمالكم كلكم آت أيكم لعبادة بالمعاهد أيكم مثلا al'imamu kawo ta ai kan gaji kamar ridda tana cikin ita ce ma kan gaban wajen ayyuka da suke rufe ayyukan alkhairi fa inna tuqilu jami' al'amali saliha ita ridda tana fata dukkan kyawawan ayyuka da bawa ne a baya min asliya daga tushen tun daga ranar da ya musulunta an musulunta yayi ko tun daga ranar da ya balaga aka fara rubuta masa lada har zuwa ranar da ya fito duk wannan aikin ya rushe ko ya dawo musulunci ya yi asawa da ta ayyuka sai dai ya sake aikata samu sharin rinda ke nan wani udubu wani ya shi kuma udubu da riya jiji da kai wajen aikin ibada da yin riya a cikin ayyukan ibada fa inna ma su kuma yudu ila da tawabal a'mali suna ba da ladan ayyukan da riyar ta shiga ko ujubin ya shiga. Ita rija gaba ɗaya take rusa tun daga farko har ƙarshe, amma shi ujubu da riya ai iya aikin da suka shiga ke ba da ladan Ayyukan baya wanda riya ba su shiga ba, jiji da kai bai shiga ba wannan yana nan. Amma wanda riya ta shigo ko ujubu ya shiga, to suna ɓata ladan wannan aiki. Walman wal azashi kuma yin gori da cutarwa فإنه ما يبطلان ثواب الصدقات kuma suna fasa ladan sadakokin da mutum ya ko da ba ka yi riya ba ba ka yi ujubu ba ka bayan an rubuta ma lada to daga ranar da ka gola sa wanda ka ba sadakan nan to Allah ne goro ke wannan ladan sadaka saboda Allah ya yi wa mutum amanu la tusru sadaqatu bil manni wal adha kar ku fasa ladan sadakokin ku da gori da cutarwa ga wanda kuka yi wa wannan sadaka har ma ka kada yi duk ma da wuri a annabi kamar irin wanda yake ciyar da zuciyarsa don ganin idan mutane shi da ba wanda kwata kwata ladan ma ba a mutunta ba shi allazi duk ma da wuri a annabi to ku da kuka bayar dan Allah har aka rubuta to kan ku ɓata ladan kuma da yin goyi mana ina wata an gane wannan kenan ridda tana ɓata aiki gaba ɗaya tun daga farko har ƙarshe jiji da kai da riya suna ɓata duk aikin da suka shige shi shi kuma koli da cutarwa yana ɓata ladan sadakar da aka golanta ko cewar da aka golanta walmanu shi goli mazmumun abun zargi ne ko da ba cewa ba ko da sadakar ba ko wani alheri kai wa mutum ko ka taimake shi ko ka sa baki ko ka ceto shi in ka masa gori to ka fara na ga wannan taimakon da kamar gori gaba ɗaya da abun zargi ne illa min Allah ala ibadihi sai dai in gori da Allah ya yi wa bayan sa ne wannan ka alƙur'ani za ka cike yake Allah yana gaya mu irin ni'imomin da ya muku to wannan kan ba abun zargi bane wa'azi ne Allah yake muku don ku goge masa akan wannan limomin da yake ku kawai goge yake muku ba a hakika wa rasulu ala ummati haka nan gorin da manzo ya wa al'ummarsa shi ma wannan ba abin zargi bane yana muku nasiha ne ya gaya muku irin limomin da Allah ya muku a hannunka ba goren ta musu yake ba wa sheku ala tilmizihi da kuma malami da yayi wa almajirin da gori akan karantar da shi da yayi shi ma wannan ba abu da ba ne nasiha ne da jan hankali da gargaɗi da yake masa misali ya ce ba ni na kula maka ɗan ba ba yanzu dan ka samu abin duniya ko ka zama malami kake mantawa da wannan ba ba gori ba ni na koya maka gwagwaku da barbaro da wasani da haddatu ba ba a hannu na kalin da alƙur'ani ba wannan duk ba gori ba yana tunatar da kai ne baiwar da Allah ya maka a hannunka saboda haka ka dawo ka sauke haƙƙin da yau daga kan ka game da wannan malami na wannan ba goli ba ne goli ne amma ba abin mulki ba sannan wal walidu ala waladihi da goli da mahaifi ya yi wa ɗansa ko uwa ta yi wa ɗansa ba ni na ɗauke ka ciki na wannan karawa ka hana ni bacci na aide na kula na sha wuya na sha yadda kai ka zo ka ji ka zo gutsari in ba ka da lafiya ka hana ni bacci wannan duk ba gori ba ne tana tunatar da kai ne nimar da Allah ya maka a hannunka ka yi kokarin barci domin da Allah ya tsula maka na iyaye shi ma uba ya ce misali ba ne na tsaya maka ragon suna ba na yi maka ba ni nake maka tankin sallah ba in ba ka da lafiya ni nake tsaya maka magani da makamanci wannan wannan duk ba gori ba ne nasiha ce da tarbiyyantarwa da uba yake waɗansu irin wannan falaisa bi mazmunin a abun zargi ba ne amma duk wani koli wanda ba Allah ne ya wa bayansa ba ba wani manzo ne ya wa al'ummarsa ba ba malami ne ya wa almajirinsa ba ba iyaye da suka yi wa ɗansu ba wannan gonin abun zargi ne kuma yana mun halala wa amma baƙin ma'asi in mun koma sauran ayyukan sako wanda ba ujubu ba ba riya'u ba ba alman wal azaba to fala ku yi tsawabar a amalin kariya ba sa ɓata ladan kyawawan ayyuka don ka yi guna ladan sallar ka yana nan ladan azumin ka yana nan sai dai zulubin gunar ma yana nan in an zo lahira sai a zo aiki samu ladan zulubin a zulubin ne ya rinjaye ladan ko ladan ne ya rinjaye zulubin to a nan za ku mutum zai gane ina ne makomarsa amma ayyukan sako ba sa ɓata kyawawan ayyuki duka wannan fasarar wa sayu a amalan da Allah kuma ce wala tubilu a amalan kan ku ɓata ayyukan da riya jiji da kai da gori da kuma cutarwa da yin zita amma sauran ayyukan sako irin su zina shan giya caca da fata ba sa fara ladan kyawawan ayyuka sai dai zubu kuma yana nan in ba a tuba ba khilafun da mu'tazila wannan ya saba wa aqidar mu'tazilawa alqa'idin wanda su a aqidar su batacciya suna cewa da annal kaba'ir wa manya manyan zunubai irin su zina shan giya fata da caca to yudul a'mal kuma suna fata ayyuka kan gaskiya kamar in ku haka ne zai wuya a samu wanda zai je lahira da lada to ƙarya da kana cikin kaba'ira mutum ku an ba annabi shi bane ba mala'ika ba a ce bai taɓa yin ƙarya a rayuwarsa ko ko ba kuma sun ce daga mutum ya aikata kaba'ira guda ne duk aikin da ya yi ya rushe a aƙidar da ta mu'tazilanci wa rudda kalamin amma an yi rabbi wannan zance na an musu rabbi bi kauli ta'ala da fadin Allah ta'ala da yake wa yabidu ma duna zalika liman yasha إن الله لا يقول أن أن شرك به Allah baya ya cewa aka yi shirka da shi har aka mutu ba tare da al'umma ba amma Allah ya ce wa yanzu ma duna zalika liman yasha yana gafar abin da yake koma bayan shirka ga wanda ya ga dama ina ba ta an gane su sun kafe kawai cewa duk zunubin inda mutum ya aikata kaba'ira ba ta ga'ira ba to duk ladan da ya yi duk aikin da ya yi a bayan ya rushe وأخذ بعض الأئمة من هذه الآية شاش جاغولون نما لهم مذهبوني لقونا آية زي يومكم لألا ولا تبطلوا أعمالكم سيبك جنه كنت نفكه أنه يهرم على الشخص يذا هرمتا فبسل مسلمين قد أول أعمال الثانية ينشي كاوة وأيوكا ليقاله ولو نفل بوجه ننافلنا inda Allah ya ce wa za tuqilu a'malakum kar ku ba ta ayyukan in ka tada kabbara sallah a lafiya ka ce Allahu akbar to haramun ne ka yanke kafin ka fara ka ne nafila amma kana yin kabbara haraba ta tashi daga nafila ta koma farilla dole ka cika shi yasa a duk aka ce wa man qada an-nafilata abidan a'ada abada duk wanda yake duk wanda ya yanke sallar lafiya da gangan to sai ya sake ta har abada domin da ya yi kabbara harama ta tashi daga lafiya ta koma farin cika ta wajibi ne amma kuma ku a haunu sun faɗo na hukunci da ya bambanta ta da farilla kuma suka ce wa man abu ɗalaha duk wanda ya ɓata lafiya fali idan abada ya sake ta har abada sai suka ce laƙin bakalar amma ba in ita ce ta ɓaci ba wannan shi ne babbancin ta da farilla ita farilla ko kai ka ɓata ta ko ita ta ɓaci da kanta sai kalama amma ita na fila in kai ka ɓata ta da gangan sai kalama ta har abada amma in ita ta ɓaci ba za ka rama shi ne bambancin to shi ne malam yace kasala kamar sallah misali in dai ka fara ko ta lafiya ne haramun ne ka bata ta dan Allah ya ce wala tusilu a'malam wa sawmi da azumi in ka dauki azumin ta tsawuri to haramun ne ka karya azumin nan wajibi ne sai ka kai shi kafin ka dauke shi dai ba dole ba ne ba farilla ba ne amma kana kudura niyya kana tashi da azumin nafila ya tashi da nafila ya zama farilla wal hasibu matabbacin kauli dai annal asala fil nawafil asalin zai cikin hukuncin na fulfili an na hala kalgama bishiyu inda jami'il ayyuka ba ta lazantar bawa don ya fara ta a wajen dukkan a'imma na mazhabobin na guda hudu al'imamu malik da al'imamu ahmad ibn hanbal da al'imamu abu hanifa da al'imamu shafi'i gaba da fi ittifaqi nafila ba dole bane sai ka kai ta har ƙarshe in ka fara amma fa wasta na malikun abu halima waɗannan jagorori guda imam malik da imam abu halifa sun yi istisna sun coke saba'an wani abubuwa guda bakwai daga cikin lafafin sun sauran ahmadu na hamda da imam shafi'i gaba ɗaya kowace don ka ɓata ta ba ne ni ganin kuma ba dole sai ka sake amma imam malik ya ce eh da imam abu halifa ayyukan lafiya ba sa zama dole mutum cika ko ya kai su har ƙarshe don ya fara amma banda abubuwa na hukumi guda bakwai min ha daga cikin na hukumi ko talzamu bi shuru'i wannan kan guda bakwai tana da zamtar bawa ne ya fara ta kamar sallah zai gaya maka guda bakwai ne نظمها ابن عرفة من المالكية لكن كما لهم مالكية ابن عرفة يا واكد أتكون بيوتي وكذا فكوه لقولي لفرد ديتي صلاة وصوم ثم حج وعمرة أواف أقوم واتما متعتما وبغيرها قد وفي وقته خيرا ومن شاء فليقضى ومن شاء تمما yace salatu sallah ta nafila wa sawmu da azumi na nafila kuma hajji sannan hajjin nafila bayan mutum ya sauke hajjin farilla ya koma yin hajji na nafila wa umratu da umra ita ma ta nafila tawafin da tawafi na nafila ba tawafin kudumi ba ba tawafin ifaba ba ba tawafin wada'i ba tawafi haka da ya tashi yake yi na nafila ukufin da ya itikafi shi ma dama gaba ɗaya da ke nafila ne babu na wajibi wani itikafin duk na wajibi da ke yi dama yana cikin ayyukan lafin fili na alkhairi to waɗannan abubuwa guda bakwai salatun wa saumun ثم حج وعمرة طواف وقوف الإتقاج والتمام شكا سوتا حتى ما يزم واجب kafin ka fara ne nafila amma kana fara shi da sunan nafila to at-tamamu tahakkama cika su har ƙarshe ka idan da su ya zama wajibi in kuwa ka bata su ya zama wajibi wa fi ghairiya amma su wata nafila da ba waɗannan guda bakwai ba yake ka lokaci kamar wakazi ka ba da gidanka wakazi ko hudufi kana iya cewa ka ba za ka ɓata kayan ina ba da an gani kafin fa a yi hauri ake nufi ka ce gidanka da kake ciki ka ba da shi wakazi ba ka fita yan zaman wakazin sun shiga ba sai kake ka ba da wannan babu ne wasu da tsarki an ce tsarki da dukkan nau'o'inka taimama ce ko alwala ko wankan janaba ko wankan haila ko wankan biki ka fara alwala kaga da wankan na iya tashi kai da jirka ka fara suka ta ba dole bane ko ka fara wankan janaba kana iya fasa haka da kudurinka daga baya in ka dawo ka zo kai wanka haka nan taimama ka fara kana iya yankewa ka tashi daga kudurinka daga baya in ka shirya ka zo kai wannan hayyiran an ba wa bawan zaki kamar sha wanda ya ga dama bane faɗa ya yanke ko da ya fara kamar sha wanda ya ga dama tamma ya cika baya cikin wala tuntunu a amalaku wannan daga malaman malikiya ke nan wani ibn kamali basha sannan kuma akwai wani baitoci daga ibn kamali basha shi kuma min al-hanafiya cikin malaman halittuwa da suka yi muwafaka da maliku a kan waɗannan abubuwa guda bakwai shi kuma da ya tashi ya ce zinan na wakilin sabbin kalzamu shari'a akalla bi zalika min ma qalahu shari'u sawmun salatun hukukun hajjuhu rabi'u tawafuhu umratu ihramuhu tabi'u yace minan nawafil sabbin daga cikin nahu kuri akwai wasu guda bakwai تلزم شارعتنا نظمت وانت يفعل لما شروط تنا نظمت قدو وانت يفعل انت يفعل تنافل أشياء أما هي هذا مزول الكاتب أقل بذلك أن يلقوا إليك وانا مما قاله الشارع إذا أبدا من ذا الله الشارع بشرع الشريعة قاعدة وفيه فقيه الشارع تفرقه لو أنت تدل البيت wanda ya fara aikin nafilan nan a shari'u na ƙarshen baiti shi kuma manzo Allah ake nufi da shari'ar da shari'a ba da ka suka yi baiti akan yuko aka yi lizalika ga wannan hukunci mimma qala wa shari'u daga abu da manzo Allah a shari'u ya faɗa na farko ce qawlul azli salatu sallah hukukun i'tikafi hajjuhu hajjin da mutum yake na lafiya a zagin shi ne mu dawaku dawakunsa umratu umrarsa ihramu daukar ihramu da nasu da umra shi da yake nuna cewa ya hanci yin su alsaji shi ne na baku saboda haka waɗannan ayyuka ko na lafiya ne in ka fara su haramu ne ka yanke in ka yanke sai ka kai su kuma sannan sai ka ramu daga cikin ayyuka da aka lissafa guda bakwai to akwai su guda hudu su kuma da suke da wani irin hukunci da ya babbata da sauran kamar yadda malamai suke ilgazi suka ce alifani yukuri gani wa alifani la yukuri gani alif guda biyu ana iya yanke su idan sun ɓaci amma wata alif guda biyu ba a yanke su ko sun ɓaci sai an kai su a lalata suka ce alif guda biyu wanda idan ya ɓaci ba a ci gaba da shi sai dai a sake amma wannan ba za a ƙara ba su ƙara ba shi a lalacen haramun suka ce asfalat ita ce alif na farko mutum yana sallah ko su ba ta kwace masa to haramun ne ya cika da wannan sallar ba ni da alwala ina fata an gane sannan sai alwudu alwala ya fara yin alwala sai tusa ta kwace masa to ba zai ƙara ba alwalar nan ba sai ya koma daga farko ya sake ta waɗannan yukuru gani ko ana yanke su alifar da yukuru gani shi ne alhajju da alkawu idan ka fara aikin haji misali sai mutum ya zai abin da yake bata haji to farko wajibi sai ya ƙara haji na akariyar ba zai yanke shi ba haramun zai ya yanke kuma dole sai ya rama misali ya ɗauki igrami kafin ya wurare sai ya tashi iyalin da kan haji ya baci don jima'i yana bata haji to wajibi ne ya ci gaba da wannan aiki haji ya yi tsayuwar arba ya je ya kwana a musa riba ya zo ya yi sifar da ake a gida ya je ya yi tsawa ko fara wajibi kuma hajjin ɓatacce da kuma sai yara ba na biyu shi ne alfawar azumi shi ma an ka karya shi da gangan tsawon na faruka ne ko na nafila shi ma sai ka kashe a kaliyar kuma sai ka rama ina fata an gane wannan duka ilgari ne ga malamai suke fata hukunci na ayyukan ibada game da kashin da kuma kai su a bakin ko kuma yake su yi bashi nan da dina kafaru ai ku dinga kira a zo a yi yarjejeniyar zaman lafiya a zo a yi kullu ma ku fara tare da kafirai kan ku yi wani ku dinga kira yin kullu izala kituhu inda kun gamu da su a wajen yaki bai kamata ku ku fara kira zuwa yin kullu ba wa antum al'alama ku da madaukaka akan kafirai ai mai rauni ne wanda ya gaba zai iya ba shi ne yake neman a zo a yi kullu da kuke da ɗaukaka Allah ya ba ku ɗaukaka da ƙarfin imani da juriya ta addini da kuma kuna tare da manzansa kuma ya muku alƙawarin nasara bai kamata ku yi launi ku dinga kira a zo a yi kiro ba ku ji fata minhum wa la fil fi'li ka gane ai wa antum al'aluna da aka ce a'launa ai al'aglabu ne ku ne fa masu galaba alƙahirin wasafirin jayi a kan kafirai bayan haka kuma wallahu ma'akum Allah fa yana tare da su na aunu da gudunmawarsa wal nasri da kuma taimakonsa walan yatarakum a'malakum kuma Allah ba zai taɓa tauye muku ayyukanku ba ai sawaba walan yanquskum a'malakum ba zai tauye muku ladan ayyukanku ba sawa'un jihadin kun samu nasara ko an samu galaba kan kun shahada la don ku da Allah ya rubuta ku ya muku alƙawari ya taɓa sauye muku to nan ne za ku dinga jin tsoro kuna rauni kuna cin abu a yi zaman lafiya alhamdulillah abin da muka karanta ne dai Allah ya ba mu ladan da muka yi kuskure kuma Allah ya yi mana Allah ya gane da mu marasa lafiya mu na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara mana lafiya matafiyanmu Allah ya dawo da su lafiya wanda suka zo mana Allah bai da su gidajen su lafiya Allah ka karbi azumi da kwayoyi da alƙawarin da duka ayyukan mu na alkhairi da muke gudanarwa a wannan wata Allah ka kiyashe mu ki shirwa banza Allah ka arzu ka ku da kaddara mai dafin kadiri Allah ka ba mu da ni ibada karfafiya a cikin ka masu ba da sadaka Allah ka ja mu bukatun su na alkhairi waɗanda suke taimakawa wannan karatu yana gudana da cikin aljihu Allah ka taimaka mu Allah ka jawo mu fatu na alkhairi Allah ka jikan iyayen mu da kakanni mu da sunukan mu da ƴan uwan mu da makotan mu da akan dayima wanda suke raye za mu dawo Allah ka sa mu cika da imani Allah ka jawo mu dukkan bukatun mu da bukatun waɗanda suka umarci mu da addu'a fatiha wa salatul fatiha Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق نازل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم فلا تستفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتدرك بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله